وعلى آله وصحبه والتابعين للمنهج إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى ina ne za a tashi da kuma kitabul hadisi ne ko? eh dan da ko ta bismillahir rahmanir rahim wa fil kitabi wal hadisi waqa'a kama mara wa zahiri mana واللفظ تارة لمعنى يرد وتارة لآخرين يقصد على الأصيح مجمل فإن يفي ذا منهما يجمل به ويوقف به وقع مجملي يازو في الكتاب القرآن والحديث أكن مجملي يازو حديث أنا سام مجملي القرآن كما المثال والمطلقات يتربصن بأنفسهن salasata ƙuru ko kuma wato illa an yafuna aw yafun da zai je ƙurtu nika hakanan mujmali ya zo a hadisi kamar la yamna ujarun jarahu an ya garisa ko an ya ra'a shabatan fi jidari kama mara irin yadda aka faɗa a baya wa zahiriyu amma dawudu zahiri mana ya ce a ai bayan da za a samu mujmali a ƙwararri ko a hadisi akwai wasu kuma da suke ganin a'a ta a samu mujmali a ƙwararri saboda ne saboda aidan an samu mujmali a ƙwararri suka ce hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo ya bayani to amma ya zama mujmalin a hadisi ya zo to kuma waye zai bayani ai wa'ayi abinda aka sauka qur'ani da hadisi qur'ani an faɗa a cikinsa cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin mai bayyana wa shi yasa ko da qur'ani ya kawo mulmali ai manzo zai bayyana shi shi yasa za a gane me ake nufi to amma idan a hadisi manzon Allah ne aka samu mulmali fa to waye zai bayyana shine anan mafi yawan malamai da suka tafi cewa da suka tafi akan cewa ko da a hadisi ana samun mulmali suka ce yi in an samu balin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ne za su yi kokari su gano me ake nufi daga wannan mujmalin wanda wannan shine amfanin ilimi ilimi amfanin sa ayi kokari a gano wani abu wanda yake a rufe wallafu yaridu lafazin da ya zamo yana zuwa lima'anan dan wata ma'ana taratan a wani wakacin wa taratan wani lokacin kawai usadu ya zama ana nufin wannan lafazin li'aharai ne ga wasu ma'anoni guda biyu banda wancan ɗayan ba akan ba ɗaya ne daga cikinsu ba mujmalu za a ɗauke shi bisa mujmali alal asahi bisa zancen da yake ya fi inganci bisa zancen da yake ya fi inganci lafazi in ya zama wani lokacin yana zuwa don wannan ma'ana wani lokacin kuma zai zama yana zuwa don wa'ancan ma'anonin guda biyu wanda ma'anonin guda biyu waccan ma'ana da ya zo don ita ba ɗaya ce daga cikinsu ba to za a ce wannan lafazin mujmali ne azancen da yake yafi inganci dan ya fi zamin huma amma idan ya zama wannan ma'anar ta farko ɗaya ce daga cikin ma'anonin guda biyu da lafazin yake zuwa domin su yi umar biyu to sannan za a yi aiki da shi sai a aiki da wannan wayo kafi in ya so ɗaya ma'anar a ƙyale ta tukuna ita dai wannan wadda yake ta zo a nan ta zo a nan ta fito a nan ta fito a nan za a aiki da ita amma wannan wadda a nan ta fito kaɗai to ba za a aiki da ita ba sai an ƙara bincike a zancen da ya fi inganci amma akwai ƙaure da cewa ma ita ma ɗin wannan za a aiki da ita don haka din ya fi yawan fa'ida cewa haka din ya fi yawan fa'ida shi yasa sai ake da ita duk bin albayani abinda ake kira bayani irajuhu min hiyatil iskali ila tajallihi bayanu al'ali wa inna ma yajibu ay irfaqa liman urida fahamuhu ittifaqa وجاز بالفعل وفي الظن لما يفوقه على العصي فيهما إن يتفي قول وفعل في البيان فالحكم للسابق والتأكيد سال ولو جهلنا عينه على الأصح aw hanafa fal qawlu fil aqwarja ihrajuhu min hiyaz al iskali a fidda abin da yake mujmali daga bangaren abin da bangaren rikitarwa inda ba a gano ma'anar ba a fidda shi daga wannan bangaren ila tajalli zuwa bangaren da abin da ake nufi da shi zai fito fili albayan wannan ake kira bayani al'ali wanda yake madaukake wanda yake madaukake wayna majin shi bayani yana wajaba ne ai bayani neman uri da fahimu ga wanda ake nufin ya fahimci abin da ake nufi ittifaka daga muwar malamai ai irfaka ai dan tafsasawa daga Allah ga al'umma shi yasa abin da yake ya zo arfa a addini to sai ubangiji ya bayyana shi ko dai a maganarsa ko a maganar manzansa sallallahu alaihi wasallama ko ayyukin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda wannan tausasawa ne ga al'umma ga wanda ake nufin ya fahimta saboda yana da bukata kamar dai shi kansa zai aiki da haka kamar abin da ya shafi sallah kai abin da ya shafi sallah abin wanda yake hada dukkan musulmi namiji da mace ko kuma a'a saboda zai koya ko zai ba da fatuwa misali kamar sanin hukunce-hukuncen jinin haira a haƙƙin namiji namiji yana jinin haira ne to amma ai matarsa ta yi ta yi ko yarsa ta yi ta yi ko ta yi a masa tambaya a kan jinin haira wannan zai sa a yi masa bayani a kan duk wani abu ko wani nassi wanda ya zo a ɓangaren jinin haira wanda yake mujmani saboda ya zamo ya sani zai iya koyarwa ga wani ko zai iya ba da fatuwa wanda kuma wannan tausasawa ce daga ubangiji subhanahu wata'ala wajaza bil fi'l a shi bayani yana halatta da aiki a faɗi magana wadda take a rufe cewa ai kaza kaza din nan ba ai bayani a kansa ba amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu a gaya ake nufi yanzu misali Allah ya ce wa aqimu salata ku tsaye da sallah mun san me ake nufi sallah ba mu sani ba mun san rukunan sallah mun san ya kai fiyarta guda nawa ake bukata amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ya bayyana mana sallolin da suke farillai akan mu da fadin hadisinsa hamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibadi da Allah ya ce a ƙimin salata to akwai salloli guda biyar wanda su ne farilla a kan kowa sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana lokacin ubangiji da ya faɗa mana inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta sallah tana da lokaci amma a qur'ani ba a faɗa mana lokutan sallar ba sai dai a gaba daya a ƙimin salata min bukuki shamsi ila ga sajilai wa qur'an al-fajr ina qur'an al-fajr ka da mashhuda ba a yi dogon bayani ba manzana sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani wakutan sallar nan haka nan ya ake sallar ƙur'ani bai faɗa mana ba ya faɗa mana da yawar ka umar raki ne wa zuwa zina amano ka um wasu duwa abu rabbakum ya ake rukuwa sujjada ake fara yi ko sai an yi ruku ake sujjada kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ya faɗa mana kuma sallu kamar ra'aytumuni usalli haka nan Allah ya faɗa mana cewa an faranta haji ga duk wanda yake da iko wani la ala nas ka hijjul baiti min isla ila sabila amma ba ai mana bayani har karshe a gaba da haji ba amma an bayyana mana ne wasu abubuwa daga hukuncen hukuncen haji ko wa atimul hajji wal umrata lillah sun tuhu man tabbata sallallahu alaihi wasallam wala tarku alhajju ashhurun ma'lumat faman farara فيهن الحجة لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الأرض ليس عليكم جنة تبتغوا فضلا من رب فإذا أقررتم من عرفات da an yi wannan bayanin wannan a Qur'ani amma akwai sauran abubuwa da yawa da suka shafi haji wanda a Qur'ani ba a faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana hajja wato ku zo anni manasikakum ku riƙi tsarin ibadan haji daga gare ni shi yasa kaga nan an yi bayani ne da aikace wani bangaren da faɗi wani bangaren da aiki wabin zani ya halatta a yi bayani da abin da yake ba kal'i ba da ma ga mutbalin da yake ya zo nassa ta yi mujmali ya zo nassan amma bayaninsa shi ba nassan ba ne ya zama zahiran ne shi ne ma'anar zanni ɗin alal asai fi yi ma zancen da ya fi inganci da sai wata matsalar in ya tafi ƙaurin wa filin idan ya zama an samu bayani wanda bayanin ya zo ta faɗi ya zo kuma ta aikace shine in ya tafi kaunin wafilu idan faɗi da aiki suka dace fil bayan a wajen bayanin abin da yake mujmali to wanne ne a ciki za a ɗauka za a ɗauki faɗin ne ko za a ɗauki aiki to fa kuma lissafi sai a ɗauki cewa wanda ya fara zuwa shine yake da ya bayani in faɗi ne ya fara zuwa zai zama shi bai bayanin mujmalin shi aikin ya zo don takidi ne ko kuma ya zama aikin ne ya fara zuwa sai daga baya fadin ya zo sai zama shi aikin shi ne ya zo don bayani shi fadin da ya zo daga baya ya zo don takidi ne shi ne ke faɗin kuma lissafi hukuncin sai tabbata ga wanda ya fara zuwa wa takidinsa shi ko da bin ya zama karfafawa ne wa walidwar dahin na ainihu idan ya zama mun jahilci wanne ne ya fara zuwa aw halafa ko kuma ya zama an samu bambanci tsakanin faɗin da aiki falƙaunin fil akwarata to a sannan sai a gabatar da ƙaunin a zancen da ya fi rinjaye a alal asa a zancen da ya fi inganci idan ya zama wato rubusan ainin ba wanne ne ya fara zuwa to za mu ɗauka cewa shi ƙauni shi ne abin jayarwa haka nan ma inda yake tsakanin ƙaunin da fi'ilin aka samu sabani to shi ma ƙaunin ne za a gabatar saboda ne ai ƙauni shi ne asali a cikin bayani kuma shi ƙaunin shi ne ka ɗauki umumi ko wasu amma shi aiki ai ba a yin da awon umumi a cikin sako a shi umumi sumar umumu min sifatin nutki ko walaysa fil fi'li ala al ahaqi ko to sai wata mas'ala mas'ala ga wata mas'ala tahiruhu aw fi'li lam yaqa a jinkirta bayani da lokacin da za a aiki da mujmali to bai afku ba dole in aka kawo abin da yake mujmali sai ya zama ga wakacin da za a yi aiki da shi to dole a wannan wakacin a yi bayanin saboda yan aka kyale ya ci gaba da ilmarin ya zama kenan an kallafa wa al'umma abinda ba su fahimta ba in an kallafa wa al'umma ko abinda ba su fahimta ba ai an kallafa musu abinda yake ya fi karfin su wanda ku Allah ya faɗa la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha wa inna qul bi anna zalimin tani koda mun tafi akan cewa haka din bai hadu ba koda mun tafi akan cewa jawazu takalifi bil muhali wanda an samu sabani akwai da tsakiya mafi yawan malamai sun sun ce la yajuzu takalifu bil muhali ba daidai bane a kallafa wa al'umma abin da yake ya koru misali a kallafa musu abin da ba sani ba wa wato lil aksi fi lokaci inda al aksari a jinkirta bayani fa daga lokacin zuwan nassi zuwa lokacin da za a yi aiki da wannan nassi me ya hukuncin haka to akwai wanda suka ce haka din ya halatta wanda wa'annan su ne mafi yawan malamai ya ce idan mujmali ya zo ta yi a ƙiyin bayaninsa har sai lokacin da za a yi aiki da shi amma dole in lokacin da za a yi aiki da shi ya zo to dole za a yi bayani don ka a fada cikin abin da aka fada a baya na cewa an kallafawa al'umma abin da yake ya fi karfinsu akwai kauli da cewa a'a nan din ma baya afuwa sadisu ha a zance na uku la'in ya kunza zahir wannan inda yake ya zama ma'abucin zuhuri in ya zama ma'abucin zuhuri to wannan ba a jinkirta ba har zuwa wakashin aiki wakila ƙauli na hudu ƙauli na hudu shine layu a harul ijimali ba a jinkirta bayani wanda yake ijimali fihi a cikin abin da yake yana da zahiri kamar misali a ce wannan amin mahasusi ne ko wannan mutlakin muƙayyadi ne ko wannan hukuncin mansuhi ne domin idan ba a yi bayanin ba zai bayu zuwa a fada cikin abin da yake mahazuri zai bayu zuwa a fada cikin abin da ba daidai ba wakar ila akwai kauli ma bi aka sittani da aka sun wannan a shi ne cewa wato tayo a kawo ami a jinkita tasirinsa ko bayanin cewa masu ne har zuwa wani wakaci wakilin lafi gairi da wasu ce a wannan baya zuwa in ba a shafewa ba ami wanda yake ba an yi tasirinsa to lalle za a bayyana tasiri zuwa wakacin da za a aiki da amin nan amma mansuri tayo sai daga baya ma a bayyana cewa mansuhi ne bayan an yi aiki da shi yanzu misali ai da can a farko abinda aka shar'anta shine cewa a watan ramadan in mutum ya kai azumi da an yi sallar isha ba dama ya sake cin abinci ko shan wani abu sai kuma goben an kai azumi ko ko kuma in yi bacci ko da ba sanar isha ba ya farka to ba dama ya ci abinci ko yi wani abu da aka hana wanda yake azumi aikatawa amma ba wannan abu daga ba sai aka shafe amma da farko ba a bayyana cewa an shafe shi din ba sai da wasu ta aiki da shi haka ko a Allah ya saukar da cewa alimallahu anakum kuntum tatanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum ko to bal yukil jawazu hukmin nafsi kada bari an ciro halittin da yake tawar dangane da mansuhi yanke layuhi wanda wannan baya batawa da tsara wakila wasu suka ce la ajuzu an yu'akhkhara ba'aru ba daidai ba ne a jinkirta sashe daga abinda zai bayanin a wa'ibdal ba'ari wa'ibdal ba'ari ko wa'ibdal ba'ari a ce za a bayyana sashe sashe a ki bayyana shi sashe kuma a bayyana in lafsun ala idan ya zama haka din zai bayo zuwa a rikici a idan an sami nassi wanda yake bukatar bayani to ba daidai ba ne a wannan ɗaurin a ce a kawo wani ɓangaren na bayanin wani ɓangaren na bayanin kuma a jinkirta shi idan ne zamo jinkirta wani ɓangaren na bayanin zai iya bayuwa izuwa a rikici wannan ƙaurin kenan amma wasu suka ce wannan ƙaurin ko kaɗan ba gaskiya ba suka ce ai irin wannan ya abu domin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da cewa wa'alamu anna maganin tu min shay'in fa anna lillahi wa musaw bayan da da farko a farkon sura an yi bayanin cewa gaba ɗaya magani ma aita Allah ce yas'aluka anil anfal qul lil anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslimu zata bainakum sai kuma daga baya aka bayanin cewa a da abin da fara ribato ko menene za a kasa biyar ne a ba da kaso ɗaya ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda aka ambata ko to wannan ya nuna ya dau umumi a cikin duk abin da aka samu a matsayin ganima amma kuma sai zamo an yi tasisin sa da hadisin da Buhari ya ruwaito cewa man katala katila allahu alaihi bayyinatu falahu sallu wanda duk ya kashe kafiri ya zama yana da hujja akan cewa shi ya kashe shi to yana da damar ya ɗebe duk abin da ke tare da kafirin yana da damar ya tuɓe duk abin da ke tare da kafirin ya zama nasa kaga wannan ba a sa a cikin ganima ba kenan wanda za a ce har aka sa biyar wanda sai daga baya aka saukar da wannan shi yasa kenan ashe a iya bayyana wani bangare amma wani bangare ba a bayyana ba sai daga baya yanzu wannan malamu an ma kana ne shi fa annabi lillahi musa ta bayyana ya tsaro ka ila faqul la falu lillahi wa rasul amma ta dangane da wani bangaren amma wani bangaren ba ta bayyana ba sai wannan hadisin man ka tilaka katila law alaihi bayyinatu falahu salamuhu shi ya bayyana ko kuma matsalar aya da ta sauka ina lamar kuma an tazo bakara game da haƙƙin mutanen annabi musa ta gana a zahiri an ce musu siyanka kowace irin sani amma ai su suka tsaya tambaya amma da suke tambayar da aka tashi kawo musu bayani an kawo musu bayani har ƙarshe ne awa bayanin sai zamo ana bayyana wani bangare ana jinkita wani bangare sun tambaya tsallar lara bakari bai yi lana malama kaga ina ha bakar sun safara faɗo launa aka bayyana su cewa ga launin kadai amma ba a faɗa musu sauran yadda take ba wata tambayar aka bayyana musu la faru wala bikin a wani bayyana zali shi ba nan ba an musu bayani ne bangare wani bangaren ba a bayyana musu ba sai dai a ƙarshe ne gaba ɗaya aka bayyana musu ƙala ina ha bakaratun to siru lara wala ta kilharas la ta lulu to siru lara wala ta kilharas ko musallamatun la ce tafiya sannan aka musu bayani cikakke aka kawo musu ragowar bayani ashe kenan daidai ne a kawo wani bangare na bayani ba tare da an kawo wani bangaren ba duk da cewa akwai rikici shi yasa wannan kaba hujja ne akan ta da abin da wannan baitin ya kunsa mana sanar cewa la yuzu ayu akhara ba'aru wa iddal ba'ar illa su'ara summa ala liman sannan in an tafi bisa cewa ba dama a jirkita bayani a jis ka halatta fi matala a cikin zancen da ya fi ɗaukaka ta halatta da mustafa ga manzo abin zaɓi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tabligi cewa ya iya jinkirta isar da bayani ila hajati mawjudin har zuwa ya zamo waɗanda suke nan wanda magana ta shafa ya zamo suna da bukata suna da bukata shi yasa wato a a iya manzana sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ne a kansa ba sai ya isar nan take sai lokacin da yake an bukata tukuna shi yasa misali ai an saukar da aya ta qur'ani yusikumullahu fi auladikum Allah yana umarta ku gaba da 'ya'yan wanda wannan ya hada har 'ya'yan annabawa cewa su ma za su gaji iyayensu amma sanda ayan nan ta sauka sannan ne manzan Allah ya yi bayani cewa na numa ashirar ɗan da ya lanar su wa lanar wasu ai sai daga baya ne ya yi bayani saboda sai da bukata ta zo bari ma bayanin nasa ba kowa ya sani ba sai wasu a cikin sahabbai shi ya sa ya zama ita kanta masalar sayyida fadima Allah ya ƙara yadda a gare ta ba ta sani ba ba ta san wannan bayanin da manzan Allah yi wa ayan nan ba har ta je wajen sayyidina abubakar tana cewa ina gadanta daga abin da mahaifinta sallallahu alaihi wasallam ya bai sannan sayyidina abubakar ya faɗa mata wannan hadisi cewa ai manzan Allah ya ce na hannu ma'ashiral anbiya'i la da wala nuwas shi yasa kenan a iya jinkirta bayani na manzo har zuwa bukatar wanda yake nan wanda fi ilmihi da za ta mahusi tayo ya zamo shi wanda yake wujudin ya zamo bai san ainihin abin da aka yi tasirin ba auki wasu mai ko alamarsa tayo ya zamo bai sani ba ina misali sai da na'umar radiyallahu ta'ala an yake cewa shi bai san inda aka fidda maguzawa ba daga faɗin ubangiji faɗin mushriki na wanda wanda yake nuna duk wani mushriki ma a kashe shi kenan ashe ba a karɓar jizya daga mushrikai wanda za a karɓi jizya daga gare su su ne a halin kitabi tunda su ne nassin qur'ani ya zo a kansu ko ƙatula zai zai nuna bilayi ƙabilan bilayi wala har muna ma harama Allah wa rasuluhu wala yajinuna dinal haqqi hatta yu'tul jizyata an yadi min allazina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi aya ta zo da cewa a karbi jizya daga yahudu ko nasara amma majusufa maguzawa sai da mai sai bai sanya zai da su ba kawai ya kasa za a yi a kashe su koko su ma akwai wata dama ta a karbi jizya daga gare su to a sannan abdurrahman aufin ya waito masa cewa ai manzon Allah ya ce sunnu bihim sunnata ahlil kitab ahlil kitab ku bi da su tsarin ahlil kitab ku iya karɓar jizya kenan daga gare su ku iya karɓar jizya kenan daga gare su kaga wannan bayani sai da na umar bai san shi ba sai daga baya ya sai wanda wannan bayani ne aka yi na ita ayar ƙatun lazina layin nuna billahi ta tsoratun tobaci a ko faƙatun mushrikina faƙatun mushrikina a tunda wanda ita ma dai a tsoratun tobaci ne ko bai zan salahar na shurul hurumu faƙatun mushrikina a ashe ke dan tayo a jinkirta bayani tayo shi wanda zai yake sabon mai ya zama bai san ainihin abin da aka yi wata asisin ba ko bai san alamar su ba kamar da shi sai na umar bai san wannan ba sai da sai da na abdurrahman da aukin ya ba shi labari da haka alhamdulillah an gama bayani akan mujmali da mubayyani ko da mubayyani za a shiga kuma a cikin abu na ƙarshe shi ne annasu wanda da an gama nasu sai kuma a koma kan dalili na biyu shi ne hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda an san wasu bayanan da yawa da suka fi qur'ani sun shafi hadisi to amma kuma saboda akwai wasu kuncen kuncen wanda kawai suna zuwa ne ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa malaman usulul fiqh suke warewa suke kara bayani a kansa amma ba haka ba kamar bayani akan mujmali ya hada da qur'ani ya hada da hadisi haka nan bayani akan bayyani ko bayyani ya hada da qur'ani da hadisi to amma saboda ta hadisi sunna tana da wasu koce koce wanda kake banta da su wanda annan qur'ani bai shiga ba shi yasa ake ware ba yanzu dai an magana akan nasu sai kuma a shiga alkitabu sa'a alkitabu sani ko a sunna Allah ya ba mu fahimta Allah ya gane da mu Allah ya ba mu aiki da ilimi Allah ya nuna mana gaskiya ko ya azurta mana kanka da aiki da nafsu il kuma nafsu il nafsu ara in nafsu ara idan rikici ya bijo yauwa idan akwai za a iya fadawa rikici in nafsun nafsu ne na rikici juro Thank you.